الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala a yau muna ashirin ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta talatin da hudu wadda ake kiranta da suna azabidiya darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi makamar da ke bayanta. kafin haka a daidai gabar da ya gabata a jiya lokacin da wannan yaro da mahaifinsa ya sayar da shi a matsayin bawa shi wanda ya saya rikici ya ɓarke tsakaninsa da wannan yaro bayan ciniki ya tabbata wanda ya kawo shi kasuwa ya sayar ya juya ya tafi to abin har ya kai su ga dambatar juna ƙarshe dai aka je gun alƙali lokacin da suka yi ma alƙali bayani game da sifar wannan rikici nasu suka karanta masa asalin kissar to shi ne alƙalin sai yake faɗa yake cewa da shi ala inna man anzara faqad a'zara ka tabbata duk wanda yayi maka gargadi to tabbas ya yanke maka hanzari wa man haddara kaman bashara duk wanda ya tsawatar tankar wanda ya bada albishir ne wa man bassara fama kassara duk wanda ya nuratar da kai wani abu to bai taƙaita a wajen yi maka nasiha sai ya ce wa inna fi ma sharahatu mahu la dalilan ala anna hadha al-gulama qad nabbahaka kamar awaita yace lalle a cikin abinda kuka yi min na bayani tabbas akwai hujja mai gamsarwa bisa cewa wannan yaro tuntuni ya faɗakar da kai amma baka tsawatu ba wannan sahalaka ya yi maka gargaɗi fama wa aita baka kiyaye gargaɗin da ya ma don haka faskur da a balahika waktunku ya ce ka yi ƙoƙari ka suturce cutar rashin hankalinka iya shawarar da nake baka wakatunku in maza ka ɓoye ta walum nafsaka wala talum zargi kanka kar ka zargi wannan yaro wa hadari min itilaqihi wa tama'i fi istirqaqihi ka kiyayi ratayuwa da shi ma'ana wannan cikwikuya da kai masa ka kiyaye ta don haka kuma ka kiyayi kwaɗai game da bautar da shi fa inna hurrul alimi domin wannan yaro da kake gani wato mai yantaccen fatar jikinsa ne idan suka ce hurrul alimi ɗaki nan ba bawa ba lafazin al'adim shine fata sai ya ce gairu mu'arradi littakawim wannan yaro ba abun bujurowa ba ne domin yi masa kuɗi kamar yadda ake ma bawa wa kad kana abuhu ahdarahu amsi qubula ufuli shams yace ai ajiya mahaifinsa ya zo da shi nan fada ta gabanin faduwar rana wa atarafa bi annahu farquhu allazi ansha'ahu wa Allah warisa lahu siwahu shi ya tabbatar min da cewa wannan yaro wato ɗansa ne wanda ya haifa shine ma'anar bi annahu farquhu allazi ansha'ahu ma'ana reshensa ne wanda ya haifa wa Allah warisa lahu siwahu kuma ba shi da wani magaji in ban da shi ba shi da wani mai gadansa in ban da wannan yaro to shi ne anan sai ya ce fa qultu lil qadi na faɗa ga alƙali na ce masa awa ta riku abahu akhadahu Allah ranka ya dade ko ka san mahaifin wannan yaro akhadahu Allah Allah ya wadansa fa qala sai alƙali ya ce wa hal yushhadu abu zaidin alladhi jurbuhu jubar wa inda kulli qadi lahu akhbarun wa ikhbar ya ce shin a duniyar nan akwai wanda bai san abu zaidi na birnin saruja allazi juhuhu jubaru wanda raunin da ya ma wani banza ne ba maganar wata kima ba maganar wata biya wannan gaba ita ce muka manta ba mu zo da shahid a kanta kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi da yake faɗa al'ajima ujurhuha jubaru dabba manzo Allah ya ce duk raunin da ta yi abinda ta bannata an gane ko raunin da ta yi manzo Allah ya ce banza ne ba maganar diya an gane ko ba maganar diya jurhuha jubaru to shine anan yace wa hal yujhalu abu zaidin alladhi jurhuhu jubaru shin yanzu akwai wanda bai san abu zai na birnin saruja wanda rauninsa wato banza ne ma'ana ba maganar diya ba maganar wata kima mutumin da wa inda kulle ƙaunin lahu akhbar kun kowane alkali a faɗin duniyar nan akwai labarinsa kowane alkali yana da labarinsa wa ikhbarun kuma akwai sanarwa ana cigiyar shi ana neman shi duk wanda ya gan shi ya damke shi ya zo da shi za mu tashi makama ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala المقامة الخامسة والثلاثون الشيرازية ما لم الله يجيك أنسى نافدا وأن مقامة شيتا ثلاثين بيار wadda ake kiranta da suna ashiraziya ita wannan makama ta kai wani ta kai dangane ne zuwa wani babban birni daga cikin biranen farisa shine birnin shiraz wanda wannan birni yadda ka san birnin da ake cewa birnin tarayya birnin da wato mahukunta suke zauwa kowa ya yi gini wanda yake katafaren gini a birnin wuri ne wanda yake na shakatawa tamkar ita ce hedikwata wato ta birnin farisa domin duk wani mai mulki a wannan lokaci to yana da katafaren gida a birnin shiraz gidan da a cikinsa ma akwai babbar gona gonar da ta kunshi dukkan wasu nau'i da 'ya'yan itace da korama da komai birni ne wanda yake kasaitaccen birni to shine a nan wato malam ya danganta ita wannan makama zuwa wannan birni na shiraz kenan dai a takaice babban birni ne daga cikin biranen paris yake faɗa haka al-harith ibn hammam annahu qala al-harith ibn hammam ya hakaito annahu qala wato shi yake faɗa marartu fi tatuwafi bi shiraza ala nadin yastawkifu al-mujtaza walau kana ala awfazi yake faɗa wani lokaci marartu yace na wuce fi tatuwafi bi shiraza a cikin zagaye-zagaye na a birnin Shiraz na wuce ala nadin akan wani mazauni yastautikul mujtaza mazaunin da ke tsayar da duk wani mai wucewa walau kana ala aufazi ko da ya kasance a bisa gaggawa yake misali ko da kana gaggauce to wannan mazauni idan ka wuce da shi dole sai ka tsaya saboda abin da ya kunsa na mamaki ya ce falam astafi ka addihi wala kafat kadami fi takhaffihi falam astafi ka addihi ya ce ban sami ikon ƙetare wannan mazauni wala kafat kadami fi takhaffihi duk na wato ba ta yi taku ba fi takaddihi game da ƙetare wannan mazauni lafazin attakaddi shi ne wato ƙetarewa ga can a cikin hadisin da yake hani game da ƙetara wato wuyayen jama'a wato a ranar juma'a a masallaci ya ce fa'ushtu ilaihi li asbuka sirra jauharihi وأنظر كيف ثمره من من زهره فأجت إليه سين كركتو إزوا ون مزوني لأسبك دن جرب سر جوهره طويا كاو لمرنسا وأنظر نجا كيف ثمره يا يا يا إن إتاتي سيكي من زهره كما كاو فرنسا gane ko idan ka kalli furan fure ne wanda yake kyakkyawa to yana son ya jarraba hakikalin yadda furen yake da kyawu shin 'ya'yan itaciyar su ma suna da zaki kenan kamar yadda su waɗannan jama'a a zahiri kyawawa ne to amma yana so ya binciki ɓoyayyen lamarinsu shin kamar yadda zahirinsu yake da kyawu baɗininsu ma haka ne shi ne cewa an zura domin na ga kaifa samaruhu yaya ‘ya'yan itaciyar wannan mazauni yake min zaharhi game da wato kyawun furansa ya ce fa'iza ahaluhu afradu wala a'iju ilaihin mufadu sai ga maka ma'abuta wannan mazauni afradun wato ɗaiɗaiku ne na zamanansu lafazin afrad jam'i ne na farid idan aka ce farid kaɗaitacce wanda yake ƙayatacce a gane ko shi ne ya ce faɗi za a haluhu sai ga maka ma'abuta wannan mazauni afradun wato kaɗaitattun zamaninsu ne wala aishu ilaihim mai karkata zuwa gunsu mufadun mai fa'idanta ne وبينما نحن في فكاهة أقرب من الأغاريد وأطيب من حلب الأناكيد yayin da muke cikin wani kakaci idan aka ce kakaci shine zance wanda yake mai sanya farin ciki da murna da walwala akraba min al-agari wanda yake mafi faranta zuciya min al'agari game da wace-wace. Lafazin agari jami'i ne na ugrud, idan aka ce al'ugrud wato shine waka. Wa aɗiya ba min halabi anaki, kuma wato kakaci wanda yake mafi daɗi min halabin anaki game da nannage wato na dimshin inabi lafazin al'anaki jam'i ne na anqud wato shine dimshi ko ka ce nonon itaciya wannan suna ne daga cikin sunayen giya halabul anaki ma'ana nannage na ‘ya'yan inabi ko ka ce na dimshin inabi shi ne ya ce wa aɗiya ba kakaci wanda yake mafi daɗi min halabin anaki game da nannage wato na dimshin inabi izhitaffa bina zu imraini qad kana yunahizu umraini muna cikin wannan yanayi yace sai ga maka wani ma'abucin ragga biyu ihitaffa bina wato ya tsakaice mu ma'ana ya zo kawai ya kutso tsakiyar mu kenan mu mun zaman mun zagaye shi shine ma'anar izhitaffa bina zuɗin raini sai ga maka wani ma'abucin ragga biyu wato ya shiga tsakiyar mu mun zagaye shi lafazin imrain lafazi ne wanda yake musanna kar mu manta ya gabata imrun wato shine ragga tsohon tufafi jam'usa shine atmar kad kana yunahizul umrain wannan mutumin tabbas wato ya gwamayi kwanukan rayuwa kala biyu sukan ce kada na hazar umrain al'umrul awwal shine daga ƙuruciya zuwa shekara arba'in tun daga ƙuruciya har zuwa shekara arba'in wato mutum da duwa ne yake gaba ne yake amma daga shekara arba'in zuwa tamanin wannan kuma ja da baya ne ake kenan al'umrul awwal daga ƙuruciya zuwa shekara arba'in al'umrul sani daga shekara arba'in zuwa tamanin daga shekara tamanin to kuma an shiga wani yanayi wanda yake na daban shine wato da tsuba wato da rujewa a gane ko shi nan ya ce kad kana yunahizul umraini wato tabbas wannan dattijo da ya kutso ya ce tabbas ya gwamayi wato kwanukan rayuwa nau'i biyu fahayya bi lisanin qaliqin wa abana ibanatan min ikin sai ya gaishe da mu da wani harshe wanda yake sakikke harshe wanda yake ma'abucin fasaha wa abana ibanatan min ik ya bayyana gaisuwarsa wato irin bayyanawa ta min ik mutum wanda yake mai iya zance idan aka ce min ik wanda yake gwanin zance kenan thumma hataba hubwatal muntadi muntadina sannan sai yayi zama wato irin zama na almuntadin masu zama a fada lafazin hubwa kar mu manta ya maimaitu a baya ka ce hubwa ko ka ce lihitiba alihitiba shine mutum da zai zauna akan mazauninsa sai ya kafa ƙafafuwansa ƙwabrinsa kuma sai ya sanya wato hannuwan shi sai ya sarke haka wanda zama ne wanda yake na larabawa musamman abinda suke kirari a kan shi irin wannan zama mutum baya saurin gajiya baya saurin gajiya na ka zauna akan mazaunanka ka kafa kwabrinka sannan sai ka sanya hannuwanka a wannan za ka ga a yanzu wani bel suke sawa wani sancir suke sawa sai mutum ya daure shi ne ya ce mahata ba sannan sai ya zauna huwatar muntadina irin zama na almuntadina masu zaman fada wa qala sai ya faɗa sai ya ce Allahumma ja'alna min almuhtadina ya ubangiji na roƙonka nake ka maida mu min almuhtadina daga cikin bayinka waɗanda suke shiryayye fasdarahul qawmu li imraihi ونسوا أن المرء بأصغره جماعة wannan jama'a sai suka wulakantar da shi li'imraihi saboda raggan tufafinsa an gane ko fasdarahu alqawm wannan jama'a sai suka wulakantar da shi li'imraihi saboda wato raggan tufafinsa lafazin fasdarahu ga ya can wala aqulu lil ladina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira wanda su kuma sun manta annan mar'a cewa shi mutum yakan cika ya batse bi asgaraihi wato da wannan kankanan gabbai biyu wato daga cikin gabbansa ma'ana mutum yana cika ya batse ya sami kima da daraja da matsayi a sababin waɗannan kankanan gabbai guda biyu daga cikin gabbansa wasu gabbai ne zuciya da harshe an gane ko zuciya da harshe su ne gaban da suka fi kowace gaba tsada da kima da daraja wato a jikin ɗan adam wanda in har sun yi kyau komai ya yi kyau in suka ɓaci su komai ya ɓaci kamar yadda ita zuciya za Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa a cikin hadisi na annu'uman ibn bashir ibn sa'ad al-ansari Allah ya kara musu yadda zan Allah yake faɗa alawa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu sai ce alawa hiya al qalb abin da ya shafi harshe kuma ga ya hadisi sahihi wanda dukkan gabbai idan aka wayi gari sukan yi magiya ga harshe cewa mu gaba ɗaya mu tamkar matsayin iyali muke gare ka in kai kyau mai kyau in ka baci mu baci an gane ko domin shi harshe shi ne yake yanka wuya kamar yadda hausawa suke faɗa kamar yadda wani malami yake cewa wa inna malmar'u bi asgaraihi laisa bi rijlaihi wala yadaihi wa inna malmar'u bi asgarai shi mutum yakan cika ya batsi ya sami kima da daraja a sababin waɗannan kankanan gabbai guda biyu waɗanda suke tare da shi laisa bi rijlaihi wa la yadayhi haka kuma zuhair ibn abi sulma al-muzani a cikin mu'allaka sai yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu walam yabqa illa suratul lahmi wad dami yace dan adam gaba ɗayansa idan ka kasa shi halshe shi ya kwashi rabi a gangan jikinsa gaba ɗaya wani sun fu'adu rabin kuma ita ce zuciya in ka fitar da harshe da zuciya yace walam yabqa illa suratul lahmi wad dami ba abin da ya rage kawai illa tsoka wato da jini amma babu wani abu mai kima mai daraja shi ne anan ya ce wanda su sun manta annal mar'a lalle shi mutum yakan cika ya batse ya sami kima da daraja da matsayi da ɗaukaka bi asgarai a sababin waɗannan kankanan gabbai guda biyu na jikinsa harshe da zuciya wa aka zu ya tada'auna faslal khifabi wa ya atadduna udahu min al ahqabi ya ce wa aka zo sai suka haɗu ya tada auna suna kirarin fasilar khitabi ma'ana iya zance an gane ko wa ya atadduna kuma suna kirga udahu wato iccensa minal ahqabi wato yana daga cikin yayi ko kuma ka ce faskare ma'ana icce wanda yake na tumfafiya lafazin ahqab jam'i ne na haɗa an gane idan aka ce alhaɓar wato shi ne fuskarai icci ma'ana waya atadduna suna kilga ƙudahu ma'ana iccensa na zancensa minan a haɗabi cewa yana daga cikin wato ita itace waɗanda suke na tumfafiya sai ya ce wa huwa la yufisu bi kalima wa la yubinu ansima shi wannan dattijo baya bayyanawa bi kalimatin da wata kalima an gane ko lafazin la yufiru wannan kuskure ne la yufisu wa huwa la yufisu wato baya bayyanawa bi kalimatin da wata kalima wala yubinu kuma baya bayyanawa an simatin game da wata alama na wadda za a iya gane shi a gane matsayinsa ila an sabara qara'ihum wa khabara sha'ilahum wa rajihahum wato har aka kai lokacin da ya jarraba qara'ihum wato zurfin fahimtarsu lafazin qara'ih jami'i ne na qariha idan aka ce kariha wato shine zurfin hankali lura da fahimta da Allah yake ba bawa wanda kar mu manta ya gabata tun a cikin muqaddima wa karihatin jamidati shine yace ila an sabara har aka kai lokacin da ya jarraba qara'ihu wato zurfin fahimtar wa khabara ya sani sha'ilahum tawayayyansu wa rajihahum da wanda yake cikakkensu idan aka ce sha'il shine tafin sikeli wanda yake rashin nauyi ya ɗago wanda yake nauyi ya yi rinjaye shine suke kira raji kenan sha'il da raji suna ne na tafukan sikeli tafin da ya ɗago sama ya yi rashin nauyi shine sha'il wanda kuma ya yi nauyi ya yi rinjaye shine suke kira raji shine a nan ma'ana ya sani wanda yake tawayayye mara fasaha daga cikinsu wa rajihahum da wanda yake mai nauyi cikakke kenan wanda yake da abun faɗa fahina stakhraja da fa'inahu wastanthara kana'inahu a lokacin da ya nemi fito da da fa'inahum duk wasu ababe da suka ɓoye lafazin da fa'il jami'i ne na dafin dafin abin da aka ɓoye shi ne ya ce fahinas da da fa'inahu lokacin da ya nemi fito da duk wani abu wanda yake ɓoyayye nasu wastan fara kana inahu wato ya zazzage gwahinsu ko kuma ku ce ka ce kwarinsu lafazin kana'in jam'i ne na kinana in aka ce kinana shine gwahi ko ka ce kwari zuru wanda ake sanya wato kibiyoyi a cikinsa wastanzala ma'ana ya kakkabe shi gaba ɗaya duk abin da suke da shi na faɗa sun faɗa ƙala sai ya faɗa sai ya ce ya ƙaunu ya ku jama'a lau alimtum anna wara alfidani safuwal mudani لما حققتم باء خلاق وقلتم ما له من خلاق yace ya ku jama'a da a ce kun san da cewa lalle wato bayan maduni akwai tacacciyar giya yace da mahaɗaƙartun za a kalaƙin yace da ba ku wulakanta ma'abucin tsafin tufafi wa ƙultum lahu da ku ce da shi malahu min kalakin ba shi da wani rabo an gane ko wai inda kun san cewa bayan maduni akwai tacacciyar giya an gane idan aka ce alfidamu shine maduni abinda ake dune kwalba da shi ka ce masa fidam ko ka ce sidam kamar yadda ya gabata lau alimtum ya ce ya ku jama'a da a ce kun san da cewa annawara alfidami lalle bayan madoni safuwar mudani akwai tacacciyar giya lama da ƙartun za a kalakin ya ce da ku wulakanta ma'abucin tsanin tufafi shi ne ragga wa kultum ma lahu min khalakin da ku ce da shi ba shi da wani rabo lafazin khalaq shine rabo ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma ga ya can faɗar sa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa min wa min wa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ga ya can kuma la khalaqa lahum fil akhirati ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم sai ya ce wa kultum da ba ku faɗa ba ku ce masa malahu min halaki ba shi da wani rabo thumma fajjara min yanabi ila adabi wan nukatin nukhabi sannan wato sai ya gudanar da wato shine idanu waɗanda suke na fanni na adam lafazin yanabi jam'i ne na yambu idan aka ce yambu wato idan ruwa wanda yake mai bubbuga an gane ko hatta ta fushura lana min al'ardi yambu'a ga ya can kuma fasalakahu yanabi'a fil ardi shine yace thumma fajjara sannan sai ya gudanar min yanabi il adabi wato daga idanu waɗanda suke na fannin adab wan nukatin nukhabi wato da wannukatin nukabi wato da fa'idodi waɗanda suke zaɓa ba lafazin annukat jam'i ne na nukta idan aka ci wannan wannan nukta in aka ce annukta wato shine zance wanda yake kyakkyawa mai fa'ida annukab waɗanda suke zaɓa ba ma jalaba bihi bada'i al'ajabi واستوجب أن يكتب بذوب الذهب wato zancen da yake ma jalaba bihi abin da ya janyo da shi wato ma jalaba bihi abin da ya janyo a sababinsa bada'i al'ajabi wato ƙayatattun abin mamaki lafazin bada'i jam'i ne na badi idan aka ce badi abu wanda yake ƙayatacce wanda babu irinsa wastaujaba ya cancanta an yi kutaba bi zaubin zahabi wato a rubuta shi da ruwan zinari idan aka ce zau wato zaubin zahab ma'ana ruwan zinari shine narkakkata kenan wastaujaba ya cancanta an yi kutaba a rubuta bi zaubin zahabi wato da narkarkar wato zinari falamma khalaba kulla khilbin wa qalaba ilaihi kulla qalbi wato lokacin da ya tube hankulan jama'a kulla khilbin matukar tubewa wa qalaba ilaihi kulla qalbi ya jan ya juya ya juyo zuwa gare shi dukkan wata zuciya kowa ya dawo da hankalinsa zuwa gare shi wanda kar mu manta lafazin khalaba ya gabata tun a faɗarsa fa in afar da ikhtilabal qulubi fanzim ala hadal uslubi dan haka in aka ce al khilaba shine yaudara yadda zaka yaudari mutum ka tafi da hankalinsa shine anan yace falamma khalaba kullu khilbi lokacin da ya tube hankulan jama'a ya tafi da su matukar tubewa wa qalaba ilaihi kulla qalbi ya juyo zuwa gare shi dukkan wata zuciya ta halhala sai ya motsa liyar hala don ya labta gabarinsu wata ahaba ya yi shiri liyar haba don ya tafiyarsa fa'alikatil jama'atu bi zailihi wa aqat masraba saylihi gaba ɗayan jama'a sai suka ratayu da gezar tufafinsa suka ratayu da gezar mayafinsa suka kama shi wa aqat masraba saylihi suka hana wato mashigar wato zarmunsa idan aka ce masrab min asir ne idan aka ce asir ko asar wato ita ce fula an gane ko ita ce fula ma'ana rami a cikin ƙasa shi ne sar bi fatihi sin idan aka ce masarar kenan bula ma'ana inda ruwa yake kwarara ya shige cikin ƙasa shine anan wa aqat masraba saylihi ma'ana suka hana mashigar wato zarmunsa ko kace kwararar ruwansa me yake nihi anan kinaya ce sun hana shiga inda yake so ya tafi wa qalat lahu sai suka ce da shi قد أريتنا واسم إليك فخبرنا عن قريبك ومحيك suka ce masa kada a raitana tabbas ka nuna mana wasu makidihika alamar kyamranka idan aka ce algidi shine wato karen kibiya fakhabbirna an qaidika wa muhika don haka ka ba mu labari game da kwamsanka wa muhika da hantakarka idan aka ce alƙayin shine kwamsan kwai an gane ko kwamsan kwai idan aka ce almuh ita ce hantaka ma'ana ka ba mu labari an ƙaibika wa muhika game da kwamsanka da hantakarka kinaya ce ma'ana ya ba su labari ya faɗa musu zahirin al'amarinsa da wanda yake goyayye. Fasamata su muta man ufhima, thumma a awada hatta ruhima, sai ya yi shuru irin shuru yana fasamata sai ya yi kawaici su muta man ufhima, irin kawaicin wanda aka yanke masa hujja. Idan aka ce al-ifham shine ka sanya mutum ya kyale ka kai shi ƙarshe ka kai shi bango ka yanke masa hujja shine ya ce fasama ta sai ya yi shuru su muta man ufhima irin shurukin wanda aka katse masa hujja shine shaka nasar albani allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ya sanya masa suna arraddul mufhim raddi wanda yake me yanke ma wato abokin jayayya hujja mai sanya mutum ya yi shuru ya kasa magana shi ne ya ce fasamaka su mota man ufhima sai ya yi shuru irin shurukin wanda aka katse masa hujja kuma a awada sannan sai ya fashe da kuka hatta rufima har sai da aka tausaya masa ƙalar rawi marwaicin ke faɗa falamma ra'aitu shauba abi zaidin wa raubahu lokacin da na ga wato gaurayi na abu zaidi wa raubahu wato da kaɗaɗɗen nonansa ma'ana rau shine gwangi nonan da aka kaɗa aka fitar da mai da dukkan wani afarari shine ake kira rau me yake nufi a nan shine yace falan ma ra'aitu shauba abu zaidi lokacin da na ga gauraya wato ta abu zaidi wa raubahu wato da kaɗaɗɗen nonansa ko kuma shan ka fassara shi zuma wato da nonansa wanda yake gungi a taƙaice ne ya ga irin wannan halaye da ɗabi'u halayen mutumin sani a guzai wa usulubahu al-ma'alufa wa saubahu salan sani al-ma'alufa wanda ya saba yau da gobe wa saubahu kuma wato zuban ruwan sani haka daman ɗabi'ar shi da halin shi yake ya ce ta'ammaltu shaika ya ce sai na lura da wannan dattijo ala suhumati muhayyahu a bisa jirgitar maganarsa wasu hukati rayyahu wato da warin rayyahu ma'ana iskarsa idan aka ce suhuka shine ɗoyin da yake tashi daga jikin ɗan adam idan ya yi jibi ya yi zufa shine suhuka an gane ko shine yace ta'ammaltu shaykha sai na lura na nura da wannan dattijo ala suhumati muhayyahu a bisa jirkitar muhayyahu ma'ana fuskarsa ko kace maganarsa wasu hukati rayyahu da kuma ɗoyin rayyahu shine kanshin wannan warin jikinsa fa idza huwa iyyahu sai ga maka ashe abu zai je fakatamtu sirrahu kama yuktamu da'ud dakhilu sai na ɓoye wato asirinsa kamar yadda ake ɓoye cuta wadda take ɓoyayya idan aka ce adda'ud dakhil ita ce rashin lafiyar da me ita baya so ya bayyana ma jama'a in ma domin mahallin da take mahalli ne wanda ake kyamar bayyanawa gane ko kamar abin da ya shafi al'aura ko kuma irin rashin lafiyar da wato ana kyamar a fito a faɗa mutum ya fito ya faɗa cewa yana da cuta kaza shi ne nan ya ce fakatan tusirahu sai na ɓoye asirinsa kama yi kuta mudda'ud da kamar yadda ake ɓoye wato cuta wadda take ɓoyayya wasa tartu makarahu wa illam yakun yukhilu na ɓoye ma jama'a makircinsa wa illam ya kun duk da cewa ma bai zamanto ba ya rikita lamarinsa a wannan lokaci hatta idza naza'a an iwalihi hatta idza naza'a an iwalihi wa qad arafa usuri ala halihi har aka kai lokacin da ya kame an iwalihi gabarin rusa kukansa wa qad arafa kuma tabbas ya sani usuri wato hangowa ta ala halihi akan halinsa an gane ko idan aka ce usur shine hangowa ga ya can fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliya ramatani bi aini min dhihaki wato sai ya kwara min dibi da idan mai zahaki mutum wanda yake mai yawan dariya ramadani ya kalle ni bi aini mai zahaki da ido na mai yawan dariya sun maɓafika yun shiru bi lisani mutabaki wato sannan sai ya haɗu yana rera waƙa bi lisani mutabakin da harshe na mai kukan da gangan أستغفر الله وأعنو له من فرقات أثقلت ظهريا يا قوم كم من أتك آنس ممدوحة الأوصاف في الأندية قتلتها لا أتكي وارثا يطلب مني قودا أوديا وكلما استذنبت في قتلها أحلت بالذنب على الأقضية ولم تزل نفسي في غيها وقتلها الأبكار مستشرية حتى نهاني الشيب لما بدا في مفرقي أنكلكم المعصية ولم أرق فلم أرق مغشاب فودي دما من آتك يوما ولا مسبيا فلم أرق مذشاب فودي دما من آتك يوما ولا مسبيا وها أنا الآن على ما يرى مني ومن هرفتي المكدية أرب بكرا طال تعنيسها وهجبها حتى أنل أهويا وهي على التعنيس مخطوبة فخطبت الغانية المغنية وليس يكفيني لتجهيزها على الردى بدون إلامية وليس يكفيني لتجهيزها على الردى بدون إلامية واليد لا تكي على درهم والأرض قفر والسماء مسكية فهل مؤين لي على نقلها مصحوبة بالقينة الملهية فيغسل الهم بصابونه والقلب من أفكاره المغنية ويقتني مني الثناء الذي تضوء رياه مع الأدئية وتشير سيكي بقى يجي أستغفر الله Allah nake roƙo gafara wa a'anu lahu kuma gare shi nake kankan da kai min faraqatin wato game da wato rigaye na zunubai na asdala ta fahariya wanda wato ya nauya da gadon bayana lafazin a'anu lahu ga ya can wa anatil wujuhu lilhayyil qayyum fuskoki sun kaskanta wato lilhayyil qayyum ga sarki wanda yake rayayye alqayyum wanda ke tsaye da kansa kuma yake tsaye da ɗaukan lamarin kowace halittarsa shine yace astaghfirullah ubangiji na nake roƙo gafara wa a'anu lahu ina kaskanta kai gare shi min faraqatin game da wato rigayen laifuka na askaratu bahariya wanda ya nauyaya gadon bayana ya ce ya ƙaunu ya ce ya ku jama'a ya ce kan min atikin ya ce budurwa nawa anisi sabagijiya an gane ko sabagijiya wadda ta jima tsohuwar budurwa kenan wadda ta jima ba ta yi aure ba ita ce ake kira anisa Mm. mamduhatil ausafi wadda take abin yaba ma sifofi fil andiya wato a wuraren zama a duk kowace fada zaka ji ana zancenta shine yace ya kaumu ya ku jama'a kan min atikin yace yace wannan budurwa nawa lafazin atik shine budurwa an gane ku jam'in shine awati kamar yadda yake cikin hadisin ummu adiya Allah ya kara mata yadda take cewa amara nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an nukhrija al-awatika wannan wa zawatil kidr wal hijab aw kama qala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu cewa a ranar idi mu fitar da 'yan mata waɗanda suke balagaggu da ma masu jinin al'ada shine ya ce ya ƙaunu ya ku jama'a kan min atikin wato wai budurwa nawa anisin saba gijiya wadda ta jima ba ta samu miji ba mamdu hatil ausafi abin yaba ma sifofi fil andiya wato a wuraren zama na jama'a a fadodin su kenan ya ce katattuha ya ce na kashe ta kuma na attaki warisan ya ce ba na tsoron wani mai gado ya ɗulugu minni da zai nema daga gona kawadan sakayya cewa na kashe masa ‘yan uwa audiya ko kuma ya neme ni da diya dukkan wannan ba na tsoronsa. Ya ce, Kataltuha na kashe ta ita budurwar la'attaki ba na tsoron warisan wani magaji ya dulagu minni wani magajinta ya dulagu minni kawadan wanda zai nemi wato sakayya a gona audiya audiya ko kuma diya. ya ce wa kulla mastar nautu fi katiliha a duk lokacin da na ɗau zunubi fi katiliha game da kashe ta a haltu bi zambi alal aqabiya sai na juya wannan laifi akan hukuncin Allah da alƙadarinsa sai in ce Allah ne ya kaddara mu an gane ko alhiti ya bil qadari alal ma'asiya wannan abu ne wanda kwata-kwata baya halatta shi ne ya ce a halittu sai na juya bizambi game da wannan laifi na kisa ala da akabiya a kan hukuncin Allah in ce ai Allah ne ya kaddara min shi ne ya hukunta ya ce walam ta zala nafsi fi gayyiha ya ce raina ba ta gushe ba fi gayyiha a cikin batarta wa qatli hal abkara da kisa da take ma kudare mustashiriya wato rai wadda take mai zarcewa a cikin barna walam tazal nafsi fi gayyiha rai in an gane ko walam tazal nafsiya fi gayyiha rai na bata gushe ba fi gayyiha game da batarta wa qatli hal abkara da kisan da take ma budare mustashiriya wadda rai ce wadda take mai zarcewa a cikin barna yace hatta na hani shay'u har aka kai lokacin da gurgura ta hanini lamma bada lokacin da ta bayyana fi mafirki wato a rabarabar kaina an tilkumul ma'asiya wato game da wannan aiki na sabo ma'ana ban daina wannan ta'addanci wato sai da gurgura wato ta fito a rabarabar kaina shine ce hatta na hani shayu har aka kai lokacin da gurgura ta hanini lamma bada fi mafarki lokacin da ta bayyana a rabarabar kaina an tinkumul ma'asiya gabarin wannan aiki na sako ya ce falan urik mursha ba fauji dama min atikin yauman wala musuliya ya ce falan urik ban zubar ba daman wani jini min atikin na budurwa yauman a wani yini wala musiriya ko mace wadda take mai ɗaya musu sha baudi tun lokacin da gefen kaina wato ya furfura ya yi hurhura falam urik ban zubar bada daman wani jini min atikin na budurwa wala musiriya ko mace wadda take mai ɗaya yauman wata rana musu shaba faudi tun lokacin da gefen kaina wato ya yi gurgura ya ce wa ha ana la'ana ya ce ga muku ni ya ku jama'a a yanzu alama yuramin ne a bisa abin da ake gani game da ni wa min hirfatiyar mukudiya hakanan game da wannan sana'a tawa al-mukudiya wadda take wannan tsaurarra ma'ana sana'ar da ba ta wato ba ta sayuwa lafazin mukudiya min al-kudiya ne idan aka ce al-kudiya shine dutse wanda ake kiran shi lauye diga an gane ko wanda me ya san rijiya idan ya tarar da shi idan ya buga diga sai ta lauye da kyan yake bantalowa shine can ubangiji ta'ala yake faɗa wa a'ada qalilan wa akda da haka kenan karancin alkhairi shine anan yace wato wa ha ana al'ana ga muku ni a yanzu alama yuramin ni a bisa abin da ake gani game da ni wa min hirfatiyar mukudiya hakanan game da wannan sana'a tawa almukudiya wadda take mai karancin alkhairi a rubu bukiran yace ina wato tattalin wata budurwa an gane ko ɗalata a nesuha wadda wato rashin aurenta ya tsawaita ta jima ba ta yi aure ba ya ce a rubu ina tattalin bikiran wata budurwa ɗalata a nesuha wanda rashin aurenta ya tsawaita wa hajibuha wadda kuma kare ta ma nake hatta anil ahauya game da sararin sama shi kanshi ba na so ya ganta wai hatta da sararin sama baya so ya ganta kenan yar kulle ce ya koye ta a gida lafazin al'ahu ya jam'i ne na alhawa hawa shine wato sararin sama shine ce wa buha da kare ta hatta an al'ahu ya game da sararin sama ma bana bukatar ya ganta yace wahaya wahaya ala ta'anis ita wannan budurwa a bisa wato rashin aurenta ko kuma a bisa sabajijancinta makaɗubatun an nemi aurenta ka kiɗiba ana neman aurenta ka kiɗibatin ganiya kamar yadda ake neman auren alganiya mace wadda take kyakkyawa almuguniya mai wadatar da mutum an gane ko ɗaya tamkar da goma kenan wadda in ya same ta kawai shi ya wadatu baya ma tunanin shine yace wahaya alal ta'anis wannan budurwa a bisa tsawon rashin aurenta mahdubatu ne yace kullum neman aurenta ake a gona kaki dibatul ganiya yace kamar yadda ake neman auren kyakkyawar mace an gane ko alganiya ita ce wadda take kyakkyawa wadda ba sai ta yi jambaki ta shafa hoda da wani kwalli da wani wannan kyan da Allah ya mata kaɗai ya wadace ta jamus shi ne ake wannan gawani baka ce ganiyat almuguniya mai wadatar da mutum ya ce wa laisa ya fi ni da ta ita wannan budurwa da nake faɗa muku an fa zuguna an nemi aurenta amma wa laisa ya fi ni da ta jihiziha alar rida biduni illamiya babu abin da zai ishe ni zai wadace ni da ta jihiziha domin shirya mata gara a kai ta gidan ango alar rida a bisa yarda da amincewa biduni da abin da yake koma bayan haka illamiya a ce dinari da ni kawai an gane ko babu abin da zai wadace ni illa miya sai dinari dari sai an bani dinari dari shine abin da zai isa in shirya mata kaya yace wal yadu la tuki ala dirhami an gane ko kenan dirhami yake ni walaysa yatfini bai zamanto ba da zai wadace ni litajihiziha domin shirya ta a kai ta gidan miji da tarkacensa ala rida a bisa yadda da amincewa biddu ne da wani abu wanda yake koma bayan illa miya sai dirhami tari sai an haɗa mai shi ya ce wal yadu alhali hannuna fa a yau la tuki ala dirhamin ba ta ɗaure saritatta bakin sarita ala dirhamin a bisa wato dirhami ɗaya an gane ko daidai da dirhami ɗaya daidai da dirhami ɗaya ya ce a yau ba ni da shi shine ya ce waliyadu hannuna a yau latuki ba ta ɗaure saritarta ala dirhamin a bisa daidai da dirhami ɗaya. Lafazin latuki min alwika ne, alwika shine maɗaurin bakin salka ko kuma maɗaurin da ake ɗaure bakin jikar kuɗi ita ce ake kira sarita a Hausa. A taƙaice dai kinaya ce yake daidai da dirhami ɗaya ba shi da shi. Ya ce wal ardu kafrun, alhali ƙasa kwagata ta zama fako, babu komai. wasama'u musiya sama kuma ta wartsake an gane ko sama ta wartsake ma'ana ba shi da dala ba shi da dalilinta ya ce fahal mu'inun li ala naqliha shin akwai ya ku jama'a a cikin ku a samu wanda zai taimaka min ala naqliha a bisa ɗaukan ita wannan budurwa a kai ta gidan mijinta mashubatan bilqainatil mulhiya a abutar da ita da wata baiwa almulhiya wadda za ta shagaltar da ita game da ababen da za su faranta mata zuciya ta manta zaman gida? Fa ya gasila lahamma bi sabunihi wannan mutum ya wanke baƙin ciki da ɓacin rai da damuwar da take tare da ni bi sabunihi da sabulinsa? walƙalba ya wanke zuciyata min afkarihil mubiniya game da tunaninta almubiniya wanda yake mai ramar da ita mai sanya ta rashin lafiya wa ya katani min sana'a ya yi tanadin wato yabo da jinjinawa minni a guna allazi tabu'u rayyahu wanda ƙanshinsa wato yake tashi ma'al'adi'iya tare da wato addu'a ta musamman, wa ya ƙatani ya tanadi minni sana'a, yabo na musamman daga guna, allazi tabo urayyahu, wanda ƙanshinsa yake tashi.
A gane ko, shi ne yake cewa, Iza mata ta bawa almisku min huma, nasimar sabaja a tibirayyar karan kuli. Shi ne kenan ya ce, waliyadu hannuna a yau la tuki ba ta ɗaure shekarta ala dirhamin a bisa daidai da dirhami ɗaya ma'ana babu shi a cikin sarita ta wal ardu alhali ga ya ƙasa kafrun wato ta zama fako wasama samaniya musihiya wato ta wartsake babu wani girgije ba komai ma'ana kinaya ce ba shi da dala ba shi da dalilinta fa halin mu'inun li ya ce ya ku jama'a a samu mutumin da zai taimaka min ala na ƙaliha a bisa ɗaukan ita wannan budurwa a kai ta gidan mijinta mashubatan bilkainatil mulhiya a abutar da ita da baiwa almulhiya mai shagaltar da ita ma'ana ta manta duk wani abu wanda yake na zaman gida almulhiya wanda za ta shagaltar da ita da daddaɗin zance bayan silar hamma wannan mutum ya wanke bakin ciki da damuwa wadda ke tattare da ni bi sabunihi da sabulunsa wal kalba ya wanke zuciyata min afkarihil mugniya wato game da rashin lafiya game da tunani al mugniya wanda yake miramar da ita wa yaqtani ya tanadi min sana'a yabo na musamman daga gona allazi yaban da taho urayyahu ƙanshinsa yake tashi ma'al'adiya tare da addu'a. Ƙalar rawi marwaicin na faɗa faɗan ya buga fil jama'ati illa man nadiyat lahu kaffuhu wamba a ilaihi kurfuhu bai rage ba a cikin wannan jama'a illa man nadiyat lahu kaffuhu face sai mutumin da tafin hannunsa wato ya yayyafi kowanne daga cikin jama'a dini da mutum ɗaya bai rage ba kowanne tafin hannunsa sai da yayyafi lafazin nadiyat minan nada ne idan aka ce nada shi ne ruwan raba ma'ana kinaya ce kowanne daga cikin jama'a kowa daga cikin jama'a sai da ya masa kyauta wamba a ilaihi ƙurfuhu alkhairinsa wamba a ya miƙa ilaihi zuwa gare shi lafazin urf daidai yake da ma'aruf ga ya can kuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili falamma najahat buguyatuhu wa kamalat mi'atuhu lokacin da abun nemansa abun burinsa bukatarsa na jahat ta biya wa kamalat mi'atu wato dirhaminsa ɗari ya cika a kada yusni alaihim bi salihin sai ya haɗu yana yaban jama'a yana jinjina musu bi salihin da kyakkyawan abin da suka yi masa wa yushammiru an saki salihin kuma wato yana zagi dantse an saki sarihin wato game da ƙwabri wanda yake na mai tafiya an gane ko shi ne ya ce falon ma na jahat bugu ya tubu lokacin da abin nemansa ya biya idan aka ce buguya abin da mutum yake nema yake buri wa kamulat mi'atuhu dirhaminsa ɗari ya cika a kaza yuzini alaihim bi salihin sai ya haɗi yana yaban jama'a da kyakkyawan game da kyakkyawan abin da suka yi masa wayu shammiru an saki sarihi yana mai zaginewa game da kwabri na mai tafiya fatabituhu sai na bi shi li aska arifa rabibaka kibirhi wato dan na san wai wace ce agular wato darbukansa wanda ‘yar kulle ce wadda rana ma wannan sararin sama ma baya so ya ganta idan aka ce kibir shine wato darbuka ɗakin da ake turawa akan raƙumi domin mace ta shiga kamar yadda can yake faɗa wa yau ma da halittu na kidira kidira unai zatin faƙalat lakal wailatu inna ka murjini ya ce fatabi tuhu sai na bi shi ne asta arifa domin na sani rabiba ta fidirhi agular darbukansa rabiba ita ce abu da jam'unsa shi ne raba'i ga ya can wa raba'i bukumun lati fi hujuri min nisa'i kumun lati da hantun bihin wa man qatala kuma dan na san wai wane ne ya kashe fihi lisani amrihi a farkon al'amarinsa da yace yana kashe 'yan mata ya ce faka anna washka kiyami faka anna washka kiyami matsala lahu marami ka ce gaggawar tashi na ya kamanta masa marami wato abin nufi na fasdalafa minni sai ya kusanto ni wa ƙala fuka anni ya ce ka ji abin da zan faɗa maka ka fahimci abin da zan faɗa maka قتل مثلي يا صاحي مزج المدام ليس قتلي بلهذم أو حسام والتي أنست هي البكر بنت الكرمل البكر من بنات الكرام ولتجهيزها إلى الكاس والطاع سكيام الذي ترى ومقامي فتفهم ما قلته وتحكم في التغاضي إن شئت أو في المنام yace katulu misli yace kisan irin kisan da nake yi ya sahi ya kai abokina wannan munada ne murakkab yace masjid mudami yace gauraye giya da ruwa shine kisan nawa an gane ko ya ce laisa katili bila hazami ya ce ba kisa ba ne ba nake yi da tsinin mashi auku samin kukan sakali a faɗarsa da yake cewa ya ƙaunu yake cewa kan min atikin anisin mamduhatil ausami fil andiya qataltuha qataltuha kisan da yake a nan shine yace qatlul misli irin kisan da nake yi ya sahi ya kai abokina masjulun mudami shine gauraye giya da ruwa laisa katili bila bane ya ce ba kisa bane nake da tsinin mashi au sami ko kuma kansa gari wallati unnisat wadda nake faɗa maka cewa ta zama sabagijiya ta jima ba ta yi aure ba ta samu miji ba ya ce hiyar bituru bintul karim an gane ku budurwa diyar inabi ita ce giya ya ce da mikiro min ba na tinkirami ya ce ba budurwa ba wadda take ƴaƴan manyan mutane ya ce kaya da na ce ina buƙatar a haɗa min dirhami ɗari domin zan shirya ta in kai ta gidan miji a wali ta jihizi ha'ilar kasi wa kasi an gane so ne nake in shirya ta zuwa wato alkasi shine wato kofi ko ka ce gidauniya wa ɗasi wato da kwanciya lafazin ɗasi shi ma dai koko wanda ake zuba wato abin sha a cikinsa shine dai a hausa ake cewa tasa shine ɗasi shine ce wali ta jihizi ha'ilar kasi wato kiyamin lazi tara tsayuwa ta wadda kake gani wa mukami wato da zamana kenan tashi na da zamana da nake kai kawo wani tajhizi hailal kas dan na shirya ta ne zuwa wato gidauniya wa tasi da wa basi wato da kwanciya yace fa tafaham ma qultuhu ka fahimci abin da na faɗa maka wata hakkam yace kuma ka kyautata fit tagabi wato game da rintsi ido an gane ko karka faɗa in shi yace an gane ko fit tagabi game da rintsi ido in shi ita in ka so a wajen malami ko kuma game da zargi na ni dai ga abin da nake nufi sun maƙala sannan sai ya ce da ni ana irbidun ya ce ni mutum ne wanda yake mai mugun hali ma'ana a takaice caya ana irbidun ni mutumin banza ne idan aka ce irbid shine ma'ana wanda yake tantiri mutumin da baya jin hus mai mugun hali ya ce wa an tarihi kai kuma tsoranci ana irbidun wa an tarididun ya ce ni mutumin banza kai kuma matsoraci wa baina na baunin baƙil tsakaninmu akwai fage wanda yake mai nisa an gane ko kenan tafiyar mu ba za ta yi ba tunda kai matsoraci ne sun mawadda a ni sannan sai yi ban kwana da ni wan falaka ya tafi wa sawwada ni nazaratan min zai alakin ya guzurtar da ni kallo min zai alakin wato game da wanda yake ma'abucin ratayuwa da wanda yake so wasauwa da ni ya guzurtar da ni na barakan dibi min zai alakin game da wanda zuciyar shi ta ratayu da wanda yake so idan ka hango wanda kake so kaga sai wannan sai ya bace zaka daina kallon sa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك